ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مع قرآن لك بجوديا الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tsarin albarka a inda muke karatun littafin صفات الصلاة لا والضمالة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه متعين شوان ديكا مسونا صفات الصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صفة صلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلا كبر هرما إلى التسليم هزوها سلما كأنك تراها يسا كمكن جميع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda insha Allah ta'ala in mun saba wannan shine darasin mu na biyar ko wannan shine darasin mu na biyar ha darasin mu na biyar ko na hudu na hudu ne ko darasinmu na hudu sau darasi na hudu a cikin wannan misali wanda yau insha Allah ta'ala muna ranar lahadi wanda ya daidai ga arabiya awal ko ko mun je tara yau talatin daidai a so talatin daidai ga watan rabi'ul al-awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 17 ne ko 16 shajar shajar ga watan watan goma ko miladiya shekara 2025 in ya inganta wanda satin da ya wuce mun dan fara karatun littafi tun daga abin da ya shafi fuskanta al-qibla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu da yake fara kan shi shine ana fuskanta al-qibla wanda mun tattauna da yake da abin da ya shafi halittun sallar nafila akan mota ko akan moto da kuma bayanin yadda ake yin wanda insha Allah ta'ala za mu tashi inda ma da yake cewa alƙiyam ko amma kafin nan za mu iya komawa baya don mu ci gaba da karatun namu da ne ma da yake cewa wa qala jabir radiyallahu anhu jabir ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mushi ya gana cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yake fi masiratin autariyatin yake mun kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fi masiratin autariyatin wannan shi ne malaman hadisi ne suke ce shi asalin sahabin ne shi ne kaka yake to masira ne ko ko tahiya tahiya ne wanda kamar mun tafi ziyara misali ko mun tahiya wani ko ko tahiya ne wanda muke na yaki mun fahimta uwa ai kun ga sai ke basiratin au sariyatin kenan bai san wani tahiya ba sai ke cewa fa asbahna gaimu sai muka wayi gari rana akwai jidalizai mu kuma mun kasa akwai gizagizai ba mu iya mu gane ina ne alƙibla take sai yace fataharraina wa ikhtalafna fil qibla kawai sai kowa ya kirrado yanzu tahiya tana iya kama ka ai ka tari lokacin akwai gizagizai ka rasa ina ne gabas akwai garin da zaka zuwa ma ka kudu ne ka rasa ina ne gabas sai ce to da muka rasa ina ne gabas sai kowa ya yi sallah a wurin da ya amintu da shi shine gabas malumai suka ce a nan ne in kuna shakka nan ne gabas ko ba nan ne gabas ba to ai ba ku wanda shi ma shakka yake haka nan ne shi ma wanda kuke son ku bi shakka yake suka ce to a nan sai dai kowa ya kalla ina ne ya ga ya amintu da shi shine gabas ne sallah kamar yadda suka yi sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce fa salla kullu rajulin sai da mana kowanne mutum daga cikin mu minna ala hijjati kowa sai ya salla a wurin da ya ga a muntunan ne al-qibla yace faja ala ahduna yaqut faja ala ahduna yaqutu bayna yadayhi sai mutane aka alama sai mutane aka kamar kowa sai ya yi zare inda ya salla wai saboda in gari ya waye rana ta kullo su ga sun dace da alƙibla ko ba su dace ba kan duka habbai hatta cikin kuskure suna neman su dace da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan kadai yana nuna ma sahabbai Allah ya gama yarda su mu kuma yanzu sai mun aikata ne a ce muna wannan abu bai da kyau kuma mu komo muna jayayya su a kuskuren ma so suke su gane ina ne gaskiya ta bayyana musu wanda malamai suke cewa duk wanda kaga yana shiriri ta matukar shiriri ta da yake yi zuciyar shi ba ta mutu ba kamar yanzu ka ɗauki misalin Umar misalin Ali misalin Hamza wannan akwai ƴan daba akwai ƴan jaji cikin su kun gane akwai ƴan giya amma sabida asali zuciyar ba mutuwa ba ne sai shi yasa suka ga wani yana kashanci kace ka ikuwa na aiki kenan a'a su umar tsohon an daba ne ta hamza da ɗan jiya ne wanda su an da kake kallo ɗan tata da ɗan zaman fara ne ba abin da suka ba gaba ke wannan amma saboda kullum sun kasance suna karɓar gaskiya ko a jahiliya su ba ƙarya suke ne ha ba ko sarar gaskiya suke ne ba mu bambance ma akwai wanda shi asali gaskiya bai san da ake ce mishi ba kamar yanzu mu dauki abin bai san asali abin da muke maulidi da ake kace ma bid'a ba bai san gaskiya maulidi babu kyau ba misali to yanzu ranar nan lokaci zuwa lokaci da dalilai suka bayyana mai da gaskiya sai yake ya bari misali kaga wannan yana yi da gaske to akwai kuma wanda shi kawai yana yi ne da sarran shi ban san ko kun fahimta ba ruwa to kun ga sahabbai kenan wanda a kuskure ma su kokarin da suke yi sun yi abu a kuskure suna Allah Allah gari ya waye wai su gane sun dace da sunna ko su dace ba kana ga ko da suka yi haka yace ko da gari ya waye sai ce mun yi haka ne na alamu abuka nasina mun yi haka dan mu san wuraren da muke sallah ce falamma asbahana da gari ya waye sai ce nazarna mu sai kowa ya kalli sarai inda yake kowa ya kalli alamar da yasa yake fa idan an sallaina ala ghairi qiblati dukkan mu babu wanda ya salla da da al-qibla dukkan su sahabban sai ce fa zakarna zalika li nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai muka labarta ma annabi wannan kaga duk lokacin da kai shiga shakka kan wani abu to ka zo ka sanda malumai masu tsoron Allah da ce malam kaza ya faru da ni bin san ne ne hukuncin kaza ba ina son ka muni bayani da misalin Allah kuma ina son ka ji tsoron Allah ka ga mu gaskiya da an ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani sahabi ya zo ce mu annabi Muhammad sallallahu na zo wurin ka dan ka muni hukunci da misalin Allah na zo wurin ka dan annabi yana kishin da sai da ya fashi ya ji magana babba ce shi addaban Allah ana ce kuma ya ji tsoron Allah ya yi hukunci da littafin Allah to kaga Allah ya san mara albani sai ke ka to kaga anan duk wani juju duk wani mai hukunci da kaje ga gaskiya Allah ka ce ka ji tsoron Allah ka mun hukunci da gaskiya ko ka ji tsoron Allah ka mun hukunci da littafin Allah kowa ne shi yace to sai da yake kunya da kai mun sama shekara biyar kai da shekara biyar ka dawo ka tashi mai ba ba ka fasa ba kuma yana kallon shi wani ne an gama wanda ya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma in imanin ka kai kuma imanin ka bai kai ba ka kace malamin mu gugu shawara ta imanin ka ne bai kai ba sai malam yace da muka ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace falan ya amurna bil i'ada annabi bai yi mana umarni na marama wannan sallar ba kun ga anan ma akwai wani darasi shine duk lokacin da kai tsayiya ka rasa ina ne gaba sai kai sallah a wani wuri to wannan sallar da kai sai wani ya zo ya ce ma kai wane kan ka karba kai sallah ai ba nan bane gaba ba nan bane gaba shikenan sallar ka tayi ba ka ramawa in ka rama ka tabka kuskure ba daidai bane ba Allah subhanahu wataala ne yace fa aina ma tuwallu wujuhakum fa sabba wajhullah to ku hakuri muna ta tahiya ne cikin duhu mai yawanci ba sallah kawai dai mun ga inna wajhna aba alani ala zalika mun ga uwaye muna yi sai kiya yanzu wannan karatun da muke sa sun da wuce ne ce kai jigo wai ana sallar nafila saman buta yanzu misali wannan rakawoyi da ake bayan sallah azhar kana so ka tayi wani kai kan bana ka cikin mota kai sallah ba saman me ake ce miki ba mutunci zaka sujada ka ce malam zaka kace ba haka nan ba saman moto sai kai saboda annabi yayi saman ka a mahawan shi kai ibn umar yana tafiya tare da almajiri sai almajirin nashi ya ko ya yi wuce in ba naman ta ba ko ya sabka daga saman ka a bahawan shi yana sau umar ya neme ya bai ganshi ba ibn umar sai ke ce mishi kai ina kai yace wallahi bai sa alfijir ne ya ce to bai sallar wuce yace dan me ke baka koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ina koyi da annabi yace to dan me baka yi wutirin ka ba saman ka a bawanka Allahu akbar dan me baka yi wutirin ka ba saman ka a bawanka kuna fahimta yan uwa wanda ai ni bayani yadda ake yi ko mun sani ba nan ga wani akwai karatun za mu ƙara bai ta to kun ga duk lokacin da mutum ya yi sallah a wani wuri inda ba gabas ba sai aka ce mai wane ba alƙibla ta kalla ba to sallah ka tayi matuƙar ida in kuma baka iya ba sai ka juya ka kalli kamar da shi ma inda Allah ta'ala za mu zawa mu ji nan cikin karatu malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi muhammad صلى الله عليه وآله وسلم يا كتنتي يسلي نحو بيت المقدس يا كتنتي أنا أكلم بيت المقدس بيت المقدس إناني شين يمكو يتي والكعبة بين يديه الحالي أتندى ينا مكة كما ينا فتنك كعبة ينا صلى يتي قبل أن تنزل هذه الآية فهمي ونا آية تصبو إن الله سبحانه وتعالى يتشوى أدن لا تقلب وجهك في السماء من جاء ولجا وإدانونك من جاء كنا كنا السماء الله يتشوى فلنولينك إبلة ترضاها za mu mayar da kai alƙibla wadda ita ce ka amintu da ita za mu mayar da kai alƙibla wadda ita ce kake so sai Allah ce fa walli wajhaka shatrul masjid al haram da haka yanzu ka karka ko hujjarka ka koma tana kallon Ka'aba shine asali ka koma ni tana kallon gabas wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi akalla Muhammad Nasiruddin Albani yace wata 17 ko 16 yana kallon ina Baitul Maqdis to ana ne yanzu da ai san asali suna kallon Ka'aba yanzu da suka zo suna kallon Baitul Maqdis sai Yahuda suke to a ce da addinin naku ya koma shi ne can kun zo kuna ta zagin mu kuma yanzu kun zo can alƙiblar taku da kuke kallo kun bar kallon ta kun komo kuna kallon ta sannu ma an dawo a shiga addinin namu to wannan maganganun ba shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sai Allah yake yake ga da wannan maganar mun ga jiya wa idan ka mun ga tana kallon sama ni Allah subhanahu wa ta'ala yake ka kwantar da hankalinka za mu maida ma alƙiblar ka ita ce wanda kake so ita ce wanda hankalin ka ya kwanta wanda ka abunta Allah yake ayyu a kalli ina a kalli Ka'aba malai yake falamma nazalat lokacin da wannan aya ta sabga istaqbilul Ka'aba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya komo yana kallon Ka'aba yake fa bainan nasi bi Quba to akwai mutane a Quba wanda in zai iya kusanta Quba kun san akwai wanda suka je haji nan ba ana zuwa Quba kamar akalla ina tunanin zai iya kai kamar tsibiri da marada haka ko kuma ka ce kaduwa mun fahimta to masallaci ne inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya da zango wurin annabi ya tsaya kamar yayi askal wurin to tsaya wanda ya ina ji an yi kwanakai goma sha sai aka yi sai aka yi raya masallaci na ana sallah ana duka ayyukan ibada baki daya mun fahimta yan uwa to akwai wasu mutane suna sallah a wannan wurin to yanzu suna sallah su ma suna kallon ina ne suna kallon baitul maqdis ne ai wahayi ya sauko da wannan aya ta sauko kawai sai suna sallah asuba sai wani ya zo yake ijja'ahum atum kawai sai ga wani mutum ya zo fa kana yake cewa inna rasulillah lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ad unzila alaihi lailatul qur'an ai a daren jiya ai ma annabi wahayi mun fahimta yace wa qad umira an yastaqbil ka'aba amma annabi umanni ya komo yana kallon ka'aba maimakon ina maimakon baitul maqdis sai ce fastaq biruha duk sai suka komo suna suna fuskanta alƙibla wa kana wujuhum ila sham da hukuncin sun kasance suna kallon sham shine suna kallon yamma yace fasta daru sai suka jiyo baki daya wasta dara imamuhum kuma hatta jima inna su sai jiyo hatta istaqbilu bihim alqibla sai da ya kasance yana fuskanta alƙibla Allahu akbar kaji sahabbai da suke kwadayin aikin alkhairi sallah ce suke yi ba amma wani ya zo yana musu magana yake an ba annabi wahayi yanzu ha ba yamma ake kallo ba gabas ake kallo duk sai suka juya ba shi daya shi yasa in ka dauki wannan direction in ka addini so wani wanda ka amintu da shi yace ma wani wannan abin da kake kai shi ba daidai bane ya kawo ma dalilai ayoyin qur'ani da hadisi ba labarin baki ba sai ka rabu da wannan abu mun fahimta uwa sabida ni haka sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kasance suna yi haka kuma ake son kowane musulmi ya zama duk lokacin da aka kira shi kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ko kan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rabu da duk wannan abin da yake ya kama na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina jiji da wannan ko sai malam yace al-qiyam aywa a cikin sallah malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqifu fiha qa'iman annabi muhammad sallam in zai sallah yana ni yana tsayuwa cikakkar tsayuwa a cikin sallah fil fard wa tatawwu a cikin sallar farilla da kuma mi sallar nafila yake ihtimaran bi qawlihi ta'ala yana mai bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin ku zo ma Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu kushuri ku zo ma Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu tsananin nutsuwa a cikin sallah wanda ita ma wannan aya akwai sababu nuzul nata wanda eh lokacin nan in ana sallah a cikin sallah magana ta halitta kasuwanci ya halitta mun fahimta a cikin sallah sai ma an zo liman ya kabbata sallah sai kai wani ashe lara irin cewa an tarba alimin gidanka ba mu sani ba wasu abubuwa abu kuri abubuwa dai ne sun yawa duk cikin sallah sai wannan na wuce na go su kuma yaya ana sallah fa sai an kai rukuni kuma kai kabara kai ma ka kai rukuni an dago kuma ku dasa daga inda kuka tsaya liman yana can yana karatun ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tafkar da wahayi cewa hafizu ala salawat a kiyaye salloli har inda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku zo ma Allah kuna masu nutsuwa a cikin sallah sahabbai sai suka ce sakatana sai muka daina sai muka yi shiru cikin sallah Allahu akbar kalli duka wannan karatun da muka fara sun hanko har karshe zaka ji sahabbai suna tsakata ba Allah ya ce a bari kuma su bari mun fahimta uwa kun zuwa wa qumu lillahi qanitin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mai kuɗin wannan ni umarni da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi a kunna malamu malam yake wa amma fi safar amma a halin balaguro fa kana yusalli ala rahilati duna filatar annan muhammad sallam ya ce eh annabi ya kasance a halin balaguro yana yin sallar nafila a kan abu hawan shi can mun karanta a gida yana yi kuma ga ƙari yanzu a halin balaguro yana balaguro annan muhammad sallam yana yin sallar nafila ne ma bisa kan abu hawan shi yace wa sanna li ummatihi sannan kuma ya sunnanta ma al'ummati an yusallu fil khawf shadid ala aqdamihim fi salla lokacin da suke hali na tsoro mai tsanani akan digadigan aw kubana ko kuma akan abun hawan su kama taqaddama kamar yadda malam ya gabatar mana da shi a can baya ko ainihin bayanin wannan kun ga annabi Muhammad sallallahu ya sunnanta ma al'umma shi in suna halin tsoro za su iya yin sallah a wani yanayi za ka iya yin sallah a tsaye babu rukuni babu sujada ba rukuni ba sujada kuma kana sallah wanda kamar yadda Imam Sahawi ya kawo wasu hikaya na manyan manyan malumai kan cewa in aka dora ka a wani wuri ko in kana wani wurin da kana tsoron wani ya zo ya buge ka ko ya make ka kuma ga lokacin sallah yi suka ce kawai za ka yi sallah kada ya tsaye ba tare da rukuni ba tare da sujada ba to a nan ni sai nake cewa ga irin sojawanmu irin post post din su wanda ake dora ka kan tinal ba ka da damar ka motsa saboda tsoron abin da zai kawowa ko haka yarda sama saboda fosu in nan da kake sallah ta wuce har lokacin ta ya wuce kawai sai kai sallah ka daga tsayi da bindiga ka ba tare da kudi ba tare da sujada wallahi musulunci sauki gare shi wallahi kai yanzu ina kai sallan nafila saman kan abu hawa gashi yanzu ba tare da aka dora ka kake yarda sallan nan ta wuce akan wannan wurin da kake in kai ne tsayan ba a san wani abu ya kaho ba ka ganshi ba ko sai kai tsayuwarka da bindiga ka kuma kana sallah yaya kawai za ka rinka imani ne kamar yadda muke bayani za ka dan duka kanka ne kaɗan ba biya ba ko wuyan ka bai lantsasawa za ka dan duka kanka ne kaɗan in kai rukuni kana subhana rabbil azim subhana ka dago daga rukuni rabbana kawai kaddarawa ne kike ga kanan kana sallah shi ke in kai ka huta kuma insha Allah ta'ala haka Imam Tahawi in ba namun su ba a cikin mushkil al'asar ne nashi ya tattaro wannan abubuwa shi ya samu shi ya sa addinin shi kawai sai ya huta to mana yace annabi ya sunnanta wa al'umma shi su yi sallah su suna halin tsoro a tsaye daya kuma su yi sallah a kan abun hawan to nan ana magana har sallar farilla ne an wuce maganar nafila ne ana magana yanzu farilla ce da kanta duk lokacin da kuke kan yaki wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani na sunfa sallar tsoro malai yace asidu ala salawat Allah ya tabbatar da wannan aya a kiyaye salloli wa salatu wusta kuma a kiyaye sallah ta tsakiya ita ce sallar la'asar wa qumu lillahi qanitina ku zo ma Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu nutsuwa Allah yace fa in shirkum in kuna hali na tsoro wannan ya nuna mana tsoro ɗabi'a ne na ɗan adam amma akwai tsoro wanda ya halitta akwai wanda ya haramta kai tsoron duniya akwai wani wanda ya isa ya hana ka kaci arzikin da Allah ya rubuta ma ƙarya ce wannan tsoron haramun kai tsoron akwai wani wanda ya isa ya tsaida ma numfashinka yanzu lokacin ka bai ba babu shi duniya kai tsoron akwai wani wanda yake da ci gaba ko shi ga rayuwarka wallahi ƙarya ce ko wane ne shi ko da ban maka ce wanda ta rike ka tun kana cikin ciki tun kayan abu samara ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi shi za a yi ko mala'ika ko fayi umaru da arba'i kalmat da katabi rizqihi wa amalihi ko shaqiyyun aw sa'id ka ana buta ma rai ba ku cin arzikin kowa Allah zai aiko mala'ika ya rubuta kalmomi guda hudu arzikin ka duk dalar da aka ce sai ka kama ko wallahi sai ka kama ta kuma duk duniya ba wanda ita ya hana ka ka kama ta kaka ce wani ya mana kaza wallahi ba raban ka bane inda raban ka ne ba ita ba wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabin shi kai ka sani duk abin da kaga ya kunce ma duk abin da kaga ya kauce ma yace ka san wannan abin har abada ba zai taba samun ka ba yace kuma duk abin da kaga ya same ka ka san har abada ba zai taba kauce maka ba to tun kana cikin ciki azumta azuminka in diplom ne azumta iya wanda zaka kamawa in dala ce in ruwa ne in sheda ne wallahi duk wani wanda yake ta wahala kan kai yana wahala ban gani ban sai kai wannan rubutun ba Allah yake an gama mun fahimta yan uwa ka ji tsoron wani boka ko ka ga wani malami da katon ka zuciya ce ka gani ni zaka gani kai ne abin ta sai kana da yan tazmi malam kai ne abin ta sai wallahi mu mun ci gaba kawai ni za ni gani kaga mutum cikin tsohon da shi ko guga ba ta da ya ce ma wai ka gani ai ka bu cikin ka ba san kai ne kai ce kai kake cikin ganin tashin hankali da bala'i ni hankali na kwance na gani ka ce a'a yadda da za in ka isa kai daga nan ba sai ka tafi da in gani in dai ka isa ina daga nan mu gani wata rana mun yi wani maganganu kan wasu karatu ya kamu kan bokaye saboda mu duk wanda karatu ya zo kan shi wallahi babu mai kara ko yana gaba yana kallo na sai na yi bayani ina yi ta talibe ne kawai daga cikin boka an sai wani yake cewa wai shi yanzu yana iya lalube mun kuɗin da ke da kai cikin al'umma na ce ƙarya ce cikin mutane ana kallon shi irin manyan malamai ne wani ne na ce boka yi ne ba wasu wani ne wallahi yace wai zai iya ɗauka na ce ya ɗauka yanzu haka da ran su duka wai sauta mu ne ke ka aje kudin ba na bane nace in an tashi kamawa kai za kama ku ni ka dauka kawai bana shi ce nan da aka bar magana sai guda ya ce shi kuma wai daga nan zai iya sa abu wani abu nace ƙarya ce ƙarya kake in ka isa kai cikin mutane daga ranar da wallahi Allah ya kunya ka sai zamana a yankin da suka ma ba su da balan sai wani yace ai a bari in na tafi gida za su tura a bani tashi da dare sai na biyo da sai nace malam mun ga kako ba mun ga kako bai je ba to annabi ya ce in karanta ayatul kursi Allah zai ba ni kariya in karanta amana rasul in karanta bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la yashi ba da tsoro wallahi kariya ce kai ne kai ne da ya kamata ka ji tsoro haka annabi Ibrahim ya ce wai ta ya ku ba ku jin tsoro ku haka Allah da wani ni in ji tsoron ku ku shirka ku ku haka Allah da wani kuna neman taimakon aljanni ba ku ji tsoron Allah ba ni in ji tsoron ku don ku kun nemi taimakon aljanni to wallahi in ka samu wannan yaqini sai ka zauna lafiya duk ai ta baka layu a ce wannan kaza in ka dan ma kaza bai faruwa kada ce kaza da bai tawo ba Allah in ya zo ya same wallahi haka arziki za a rubuta mashi gwalgwadon rabanka wanda annan muhammad salam yana ba su haɓar shi in ba na manta ba labari kan wani da ya zo zai shiga masallaci yana ɗauke da raƙumi sai ce ma wani yaro ya riƙe mai wannan raƙumin kawai yaron sai ya kwance ije sai ta yi kasuwa sai da ta ko da hiyo bai ga yaron ba ina yaro ya yi kasuwa ko da aka bincika har ya sai do igiya sai aka ga nawa ne sai da igiya kamar ka ce misali bai wuce ya sai da igiya ba je san fara ko kuma domin fara jikaju misali sai suka je suka ba da jikajin ko dala arba'in su aka ba su wata igiya sai ce wallahi ko da ya zo zai shiga masallaci da ya ba yaron nan ya kare mai raƙum abin da ya sa ran shi zai ba shi jikaju sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga rikin hakuri ya sa ya ci arzikin shi ta hanya haramu yanzu ba ga cewa gabanni ana wani ya sa sun miliyar kaza wani wallahi in rabon su ne ba sai sun sata ba wallahi sai sun ci ita matsala arzikin ka ka gane wallahi in ba naka bane ko haram ne baka isa ka ci shi ba shi ne babban matsala ko ta tawakai baka isa ma amfani da sabida ba rabon ka bane ba amma irin banka ne ba wani wanda ya isa ya hana wannan abin ya zo gare ka shi yasa ma malam bahaushe ce ce rabon kwato rabon kwato bai ne bai hawa sama yake kuma in ya hau sai ya faɗo saboda rabon shi mun fahimta to in ka samu wannan wallahi za ka huta a rayuwarka wani an an kaza ba san wani haɓa ko ni haka Allah ya kaddara hakan shine alheri da ka sani da baksani ba Allah ya ce wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum sai Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce kai ya iya kasancewa kaso abu kaza a lokaci kaza Allah ya ce abin ne sharri ne gare ka za iya kasancewa ka ki abin kuma abin alheri ne gare ka Allah ya ce saurara ni Allah ni na sani kai baka sani kuma wallahi haka ne kai da kanka ka san Allah ya sani kai baka sani ba shi yasa ko in za ka yi nemi zaɓin Allah duk ka tsaya wani ya ta baka wahala rayuwa wani ba kawai yana kawo kuɗi amma in sahara in sahara ne ya mun jonan yau nawa za mu samu ga shi kenan ba in ka yi abin da kuma ba yi muna fahimta yan uwa to sai annan muhammad sallallahu alaihi yace in ana hali na tsoro hali na tsoro sai yace farijalan sai ayi sallah ana tsaitsaye auri kubana ko kuma ana ni ana saman kan abin hawa sai yace fa idza aminkum in kuka amintu an bar yakin an bar waɗanda ake yi sai ce fadkurullah kama allamukum sai ku koma ku yi sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku ku yi sallah kamar yadda Allah ya sanar da ku sallah ma lam takunu ta'lamuna kafin canja bayan Allah bai umarce ku ku yi sallah ba kafin canja bayan Allah bai sanar da ku sallah ba sai ma da yace haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yusalli fi fasi fil mardi mawtihi jalisan ko haka nan ne annabi Muhammad sallallahu ya kasance ya yi sallar farilla a lokacin da yake hali na rishin lafiya rishin lafiya wadda ta yi sanadiyya ajalin shi ya yi sallar farilla daga zamne sallar ya yi sallar ne farilla da gidan yadda kai wa salla haka dalika maratan ukura haka ma wani lokaci annabi Muhammad sallallahu ya yi sallah sallar farilla zamne qabla haji kahin malikin lahiya ta mutuwar shi inattaka lokacin da ya rishin lahiya yace wa sallan nasi wara'ahu qiyaman sai mutane suka miƙe bayan su tsaitsaye wanda asalin da annabi ya faɗo daga saman sa abin hawa ne ya ji ciwo bai iya yin sallah daga tsaye kaga wannan to in annabi ya faɗo kamar kace a cikin su wane ne ko kai kaka ce a a ba to tun da mu malam kana wa'azi kan buka ba dole kai a cikin mu ko annabi ya shi wa ya tabo ha ga wani san yayi kwatsam haka to annabi Muhammad sallallahu yayi da ya faɗo mishin lahiyar nan bai sai sallah daga tsaye sai aka zo ganin shi da aka zo ganin shi lokacin sallah sai su ku tashi ni sallah an tashi sallah shi yayi gamle liman su kuma ma mu sai suka miƙe to mi yau haru fa ashara ilai sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara a mijin su da cewa su maza maza su zamna bajara su sai suka zamna yace falam man sarafa lokacin da aka sallame sallah kala yake ce musu in kittum kun yi kadan in kittum halifan li taf'alu ila fa'ita wa ruma kun yi kadan ku haɗa cikin aikin da mutanen farisa da ruma suke yi su ne wanda malumai suna cewa ita ce lokacin iran a can da da kuma rum wanda hasura ce da kun suku ko suratu rum ko alif ladin gulbatu rum ko sani sai ke cewa kun yi kaɗan ku haɗa irin cikin abubuwan da mutanen nan suke wani irin abu da suke ya rasulullah ya kumuna ala mulkihim suna tashi akan shugabannin su wa hum uqud alhali shugabannin suna zamme yace fala tafu abuja haka ku al'umma ta ni annabi kar ku kuskura ku ta san ma wani sai Allahu akbar kajo ba ni ko yace ai ina ma jibila al-imam ne yusammu bihi to kuma an komo magana sallaci kaga shi liman an sa shi ne kawai dan ayi koyi da shi fa iza raka'a in liman yayi ruku kaji ba in ya tsahi rukuni ba in ya yi rukuni akwai bambanci da in ya tsahi rukuni da in ya yi rukuni fa'iza raka'a ma ji kenan ko in ya yi rukuni sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya farka un sai kuma ku yi rukuni wa iza rafa'a in ya dago ba in yana dagowa ba in ya dago sai ke farka un sai kuma ku dago to yanzu kaga mai yawancin mutanen ya suke sallah wani yana riga liman wani daga liman ya tafi shi ma sai ya tafi amma annabi ya ce sai liman ya yi ruku'i sannan ka yi ruku'u sai ya dago sannan ka dago yace wa idza salla jalisan illil man yayi salla daga zamne fasallu julusan to ku yi salla daga zamne ajma'una ku dukan na mala salla daga zamne kai yanzu ai za mu ga salla daga zamne ha kaza ai kaji wata sabuwa kuma haka nan ne annabi ne yace in ni mai sallah daga gaba to kuma kun sallah daga gaba to kun ga dan warko annabi yayi mutumi yayi hali a ta sama wani kowa ne yace aiki ne irin na arna na mushrikai ku musulmai al'umma ta na hana ku wannan kawai wata rana a tsara ku cikin sa sai a ce ga sarki ko gwamna za ga kawai kai zamne kai zamna kawai a yi tattamta ido ana kallon ka wanda ya tambaye ka dalili sai ka ce ni musulmi ne kuma a constitution na Niger ina ne aka ce wani ya zo sai ka miƙe tsaye ko to kawai sai ni ka ce da shirme to yanzu har makaranta wannan shegar ta kasa shigo eh kwal ana yi makarantu na musulunci ana yi wannan kuma ba daidai ba ne sai mu shaidu da ka shigo sai ka ji yara sun ce bonjour me yace wallahi sun wulakanta ka sun ba abin da annan Muhammad sallallahu alaihi ya hana a yi ma daga ka shigo kana su wanda ya tashi kace a a ya hakuri zauna babu kyau mu musulmi ne duk da dai muna karatu wannan musulunci ne ya hana idan mun ku koyo mu abin da za mu yi sai yau amma yanzu makaranta za ka zuwa sai ka ji kana zuwa kana sallama cikin aji za ka ga sun yi suna ce ma sabahul kari ya ustaz ahlan wa ta'ala duka iskanci ne ba daidai bane ba wallahi kuma makarantu na qur'ani ake wannan aikin da annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana haka annan muhammad sallallahu ya hana aibi ya hana kuma yanzu in shugaba yanzu yana zamanin misali yanzu hatta za ka ga biya daga cikin malaman ahlus sunna za ka ga shi yana zama saman kujera irin yana zaune haka ba majalisun karatu ba za ka ga kawai ku zauna ƙasa ko ku jira su ce tahi ta ku duka wannan ba daidai ba ne ba ko kuma ku ba ya ce mata kai inda na zauna za ka zauna ni dai ne in ya zauna inda ka zauna aibo an goge ta ne ko ko wani abu da aka ce zai ma an ce daga ya haɗa kugu da kai babu shi tunani ne na maguzanci ba wani abu ba ne ba kai ba haɗa jiki ba kake da shi kana mai tsawar kana ɗaukar shi an wani ya ga ga annan Muhammad sallam yana tumbata jikokin shi Hassan da Usain yana kawo ta yana musu ce sai wani ce kai mu wurin yara ha aiwa sai annabi ce ka san sosai ne Allah ya ce ta cikin zuciyar bayan shi wanda ya ga dama mu fahimta uwa ba daidai bane ba malami ya shigo wuri duk ɗalibai a ce su miƙe ko na ko makaranta duka wannan ba daidai ba ne in malamin arne ne kirista ne wanda shi da mun mako mashi wutar jahannama in ya mutu a cikin wannan san ya je ma arna ayan uwan shi amma mu musulmi ne kai kai musulmi ne ke koya yaran da kake koya mu musulmi ne kana shigowa sun yi ga ce a ku zamna kahin ka fara kurin inda zaka ce kai musu bayani wannan ba daidai bane a musulmi annan Muhammad sallallahu ya hana ya ce aiki ne da mutanen Farisa da Rum kuma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kamar sai ya duk wanda yake koyi da wasu mutane ka abinda addinin shi yana annabi ce san zai tashi tare da wasu mutane wajibi ne musulmi mu bayyana da musulunci mu a addinin da mun fahimta yawa sai abu na gaba shine da kuma dukawa ba a dukawa ta ta gaida kowa kowa ba a dukawa saboda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani mene musulunci ya umarce mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ku yi abinda ake ce ma musafaha ku haɗa hannu wallahi kai wannan da ɗanka ya iya ce ma ina kwana so dubu da tare yaro ne karami ya tashi da tashi ya ce baba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka dauki shafin riyadu salihin na Allah wa kullu kaga yana ma malam bayani kan sallama sallama tana maganin cuta da yawa tana sa albarka a rayuwa tana sa arziki tana sa rahama Allah ta sabka gare ka to balle yaro karamin ne yama addu'a kai kuma ka amsa ma danka ka yi mishi addu'a na alkhairi irin yadda ya yi ma addu'a na alkhairi danka ko ni kake ni kake tunani amma ina kwana za ta kara ka da suka ha akwai abin da ina kwana zai rage ka babu mi ke daidai bayan kun ga sallama kawai abu na gaba shine to muna iya saurara abu na gaba shine sai ku yi sai ku ƙara da hannu annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kun ga wannan gaisa wanda ake yi zulubban ku ne suke nika baki daya zulubai suna ta zuba in kuka gaisa al-musafa to hasan haka annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake shi yasa uwa mu bi musulunci kawai mu huta mun fahimta yace kuma illiman yayi sallah daga zamne kuma ku yi sallah daga zamne in liman yana sallah da gizamni kuma ku yi sallah da gizamni to kenan ina kallo insha Allah ta'ala za mu iya saurara nan sakamakon wani digiri da yake tsamar sai ku sai mu barki rana mai zawa bayan mun biya ne sai mu yi as-salatul marid jali tanko sallan mara lahiya ta gizamni abinda muka karanta na dai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana baki daya kuma insha Allah ta'ala inda kun yi tambaya ko wani wuri da kuka ga ayi kuskure kuna iya yin magana dan mu gyara baki daya insha Allah a ba shi wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to sallama akwai adabu nasa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yusallimu sabir ala al-kabir arami ya fara yayi mabukar sallama wal mashi al sa'id matahi eh matahi yayi ma wanda yake zama sallama yace wal qalilu ala al-kathir an ka dan kuma su yi yawa sallama to musulunci abin da ya hana shi ne shi wancan wani lokaci ana ana tsoron a sa mai takabburanci da girman kai yanzu misali in ka zo kake assalamu alaikum hamdulillah barkatu za ka iya dukawa ka bashi hannu ko kuma za ka iya zamna asali dai shi wancan in kai ya sa marin shi shi wani an yi mai ne dan shi wani Mun san ko mun fahimta ba shi ne abin da musulunci ya ce ke ko kowace shi yanzu za ka ga da latijawa irin uwayen da an gargajiya ne wanda in baka duka ka gaida su ba za su ga kayi ka aikata to wannan rishin girmamawa ce Allah yake ka ai wannan girmamawa eh tsarana mun saka tafiya wuri kana an ci aje za a ga da sarkin wani abu ko ga da lafiya ko da muka kai ga ustazan ha kawai ko da wani naga bai duka duk sai suka duka wallahi ni suka tsoro za a ce kai wa an san fa yau to sai ni kawai ni kadai na yi tsayi saboda yanzu in na zauna bala'i tana iya zuwa mu duka ya danka ke duk mun sani mun sake sani kawai dai abu guda ne a ce ga wani dan iska can ya ci tsaye to shi ke da annabi ya ce yi tsaye ba wani ba ko to ta gani annabi ma an zage shi an ce mai kaza an ce mai kaza ka fahimta babban matsalar shi wancan din kai ya sa kuma kai ma kake ɗauka kayi ne dan ka girmama shi ka fahimta za ka iya zamnawa amma mune ne ana magana ka ayi ne dan girmamawa ka fahimta bu ili wajen annan muhammad sallam guda uku eh bai taba eh inuwa ina take sama take koko don ke to ina ji hadisi ne ya dawo a tambaya ce to gaskiya mu sai mu sai na gudu shi abin da na sani shine al'umma inuwa ina take haka ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu cewa in muka yi atishawa aini a ce alhamdulillah ko yake in kuma mutum ya yi hamma saboda hamma daga shi ɗan ne hadisi na nan cikin da sahihi yake mutum yana iya ma ya kame bakin shi asali ba sai hamma ta hito ba in ta hito ba makawa sai mutum ya rike bakin shi to ni ka ji karatun da nake ne amma wancan yanzu tana iya min magana ko daga baya saboda yanzu yana yawa da gidan na suke magana amma in ka sake tana min wata kila sai ku bincika sannan akwai wani ganganci da mutanen mu suke daga mutum ya yi hamma suke ya ta uzu billahi min shaitanir rajim wallahi ka ka ka ba daidai bane kawai annabi cewa ya ka liƙe bakin ka shikenan ba inda zaka gani a rubuta an ce in kai hamma ka ta uzu billahi min shaitanir rajim amma a rubuta annabi ya ce in ka askawa ka ce alhamdulillah sai wanda ya yi ce alhamdulillah ma ya ce ni yarhamukallah mun fahimta ya uwa iya yin sallah to anan dai sai in kawo ta babu shawara tun farko sai likitan ya diba wani lokaci muke yanzu lokacin nan ya sarda ni ina sallah in ya san zai sarda yana sallah saboda yana da uzuri sai ya abin da ake ce mai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir in ya sai shiga ne bayan sallah azhar yake kallon yanzu in yana ta halla asar tana iya yi sai ya ga yayi azhar sai ya jawo la asar ya gama kamar yadda matafi zai ko kuma in ya san lokacin nan zai iya kai ta halla asar to kuma yana iya jinkirta a zawar din ya shige da aikin shi sai ya haɗa ta da asar ka fahimta to amma dangance da cewa in yana saka aikin wannan zai iya dacewa ya yi sallah ko ba zai iya dacewa ba to ita dai sallar nan ga wasu suna tsaka halin yaƙi ma ko amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tafsir musu da aya ka a bar sallah kenan ina kallon wannan shi dai ne zai iya zama mahita gare shi ya rinka aunawa in lokacin zai isa shi yanzu tsakanin magariba da isha'i zai shiga aiki sai ga zai iya idawa in bai iya idawa sai ya yi yaya sai ya yi isha'in shi da magariba ko ya haɗa magariba shi da isha'i Allah ya samu da yake bismillah wa alaikum salam Eh, ku san da labari. Kuma ya yi tuka lokacin kowa ya kwace da kwa. Yadda ya zai da ake, kuma ya kwaye, inda ya zai da aka ba wani tuka. Thank you. to kaga abu ne wanda ya kamata a ce mutane yanzu da Allah wannan da yi yau in ya tabbo kasa ce mai za a yi ba sarki ba ne ba amma a yi sassar wata kasuwar ga girman kuje da daga kawo su kuje ya yi ne su kara gaba ba to annan muhammad sallallahu ya zaka kasa tare da sahabbai ma wani abu bane ba kake dauke rayuwar da fadi annabi da shi ma ya hauce ma'azu haulu tafi suka hau sama jiki suka tafi amma suka yana cewa ina cikin mota ɗana na gaba ina gaba yau mine ne mine ne ciki shi yasa duk wanda ka ga wallahi mutum yana wahala a duniya ya gwargwadon jahilci yanzu na akwai cikin biya daga cikin malam idris allah ya ɗan shi yake sun taba zuwa gidan sarkin sokoto in ba na mantawa ko sarkin mulkin ne yake sokoto ko ce ko da aka kai su wancan masu mai riguna da sai suka zuzuge suna su jira gawa ta malaka ya ce mu muka yi tsaye kuma sarkin bai damu ba mu a tsayuwar ta mu ya zo ta zama ce muna assalamu alaikum sai ya san mun suna annabi mu ce san gargajiya ka kai kai gargajiya ba mu duka da kai wanda bai duka a gaida sarki wa za a duka a gaida su kuma dogarai da kara ma ƙarya suke da gidan talaka sai da ɗan gidan talaka tun da ni annan muhammad sallam muke ji Allah ya shirye mu baki daya na'am haka eh a'a ai ko fadilla ba in ka a balaguro ka a bahawa sai da lura kamar yanzu kuna cikin bis kuna tahiya Allah ya haɗa ku da wani ɗan tasha sai a dama yadda aka ce haka nan ya kama hanya kun ce a zawar a tsaya yake ina sai mun kai la'asar to kawai a nan ciki in akwai ruwa a yi alwala in babu ruwa a yi taimama in ba hayar taimama sai a yi taimama da iska kawai ka kudurta ga kanin ka yi ruku ya faɗa da rami ka gullutso kawai za ka zama na saman kujelarka tana sallah alhamdulillah bil alamin arrahman arrahim in ka zo ruku ka dan duka ka sai Allah mun abu da sujada ka dai ka ka dan sama da ruku sai ka ka ka'ida shi ke da sai shi ya sai abin da ake so da a kada a raya kaka kuskura sallar nan lokacin ke mun fahimta ya uwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu baki da wa alaikum assalam wa rahmatullah to duniya gidan ƙarya ne Allah subhanahu ta'ala da kansa ya bada labarin kai ce wala tagurrannakum alhayatud dunya kada ku kada ku tsara wannan abu ta yaudara wannan abu wanda ba ta da garanti ta rude ku dangance da Allah subhanahu ta'ala wani da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur rayuwar duniya ba komai bane sai dan wani wuri ne kamar rayuwa ce wanda take temporary babu garanti mu fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanke ce ma ana ci duniya ni ba kowa bane ci duniya kamar mataji yace to yanzu maka hije ya zo ga wata ai inuwa sai yake bare tsaya huta sai na tashi to haka ne rayuwa ta ka kalla shekarun da ake cikin kabari Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da duniya gida ne na ƙarya gida ne na ruɗu gida ne na ban kaura da shirme kowa ya yi abin da ya ga dama lahira ha gaskiya da gaskiya Allah ma kalubale su ake ko limanin mulki yau wa ke da mulki yau kai mutane da aljannu wanda zai iya tserewa ya tsere ko hausa ta shi yasa almata nan sai daga cikin magabata ya ce da yanzu kalmar nan almata a matsayin shi na balarabi sai ta bincike da ya almata yace sai shiga ƙauye sai ga ƙauye can ce da kai hausa ka ce mai kyau ko larabci mai kyau yana zuwa sai ga wata yanya ta bukare yana mata magana sai ta ce cewa ta ɗauko mata almata almata sai ke cewa me almata sai ce ai abin da mata suke sawa in suna al'ada hoton da mata suke sa su liƙe shirin ko shine almata wai shine Allah ya musanta duniya mun fahimta yan uwa to a kowane hali da duniya rayuwa ce wanda ba ta da tabbata rayuwa ce wanda take cike da shirme da hayaniya ga wanda bai ba Allah ba mun fahimta yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu baki daya na'am Masha Allah, ka ji wani tambaya. Wanda wannan yana ɗaya daga cikin wata matsala wanda na ji hasabiya da cikin ahalin sunna sun kwata da zabi wanda ba su da dalili kan shi. Wai shi ne wai ƙarami ya ba babba hannu rishin kunya ce babu shi a rubuce. Kai dai ne kai rishin kunya. Saboda kai ka zo da wani abu wanda kake son ya zama wuta tsakanin mutane. Menene na rishin kunya? Kai na ɗaya daga ciki ka ɗauki kamar yadda yake ma shan riya da tsari na alamatu islamin yace in mutum yake ma assalamu alaikum warahmatullahi da Allah subhanahu wataala yake cewa idza quyitum bi tahiyyatin an aka yi musu gaisuwa aka yi musu sallama me yake cewa bi tahiyyatin farduha kuma da sallamar da aka yi muku sai ce au ahsanu minha ko kuma wanda sahita yace in mutum yake ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to kai za ka mai da mai da wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace na daga cikin ƙara mai da alkhairi ka rage ba shi hannu ba a ce babba ko karami ba kawai dai wani abu ne wanda yake yawo cikin kwakwalen mutane kai abin da aka ce in kuka gaisa su da bai na zuba ina ruwa na jariri ba ya taso ya bani hannu ba wai ba wai ba wai ni sai na jira ya baya hannu ba sun ce yana cikin girmamawa amma babu dalili kawai dan mutum da ya sa kai ya ga ya wuri ko ba
eh sallama eh zai iya bai sallama kawai ba shi akwai wanda ma suna nan sun ce sallan ma ba shi kuma hin tsale shi kuma da ya zuba ne bai amsa Allah raka tashi gora sallama in an mai ya amsa in ya ga ba ma kai ya amsa sai a matsayin da na musulmi in dai musulmi ne kawai ka mai sallama ka wuce sai kuma in mutane ne wanda ba a yi musu sallama ko kuma ban ga ma sunan kowa ka ji da igiya ka ga na'am ha ji da gabi kana iya ka dan duka haka da wannan da ka duka ka kai goshin ka kasa kai su zada duk guda ne wallahi kai baya albani Allah ya kace ce wallahi kana yin haka mushriki ne kai arne ne kai original yace kadiba yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa banu Isra'ila wadkhulul babu sujjada sujjada din nan ka ɗauko tafsirai yawa za ku suna cewa ai Allah ya ce muku ku shiga abi wani kun ku shiga ta mi ko nan ko gidajen nan kuna masu yin sujjada yake ko a sujjada ana yin ku shiga kuna masu kai goshi ƙasa duk tafsirin da zaka yi ba sai ka ga ya sa ai almunhani kuna ko ta kalma makamance wannan kuna masu rusunar da kanku kuna masu kaskantar da kanku Allah ya ce ku shiga baitul maqdis ne a haka shi yasa malumai suka ce to bai halitta ka yi haka ka gaida kowa da kai da kai haka da wanda ya duka dubu da kai karatun babu daɗi babu daɗi wa alaikum salam
Thank you. Thank you.
ina abin da ake sai da shi wannan ke subhanallah haka nan ne shi yasa ku yi haƙuri wallahi al'azim wallahi da azim gaskiya guda ce duk wani wanda zai tsora ka kan wani shirme ko hayaniya kawai ka rabu da shi ya rike shirmen shi da hayaniya yau kai ba zai yin kyale tun da bu zo karatun ba a tashe ibrahim ya katon ya cika eh to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wani abu sai an sa ka sai shi karatu a bayan